الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف مكية وهي أربع وثلاثون آيات بسم الله الرحمن الرحيم أي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنزلوا والذين كفروا أما أنزلوا مؤردون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم الله أعلم بمراده به الله شيخ أبن دي كنسي لوأن حرف غدابي تنزيل الكتاب سوف دوانا اللتاك القرآن شيني القرآن مبتدأ وانا فارغ سيني يا سوكني من الله لقواجان الله خبره labarin cewa ya sauka daga Allah al-Aziz Allah nan shine mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkin shi al-hakimi gwani mai hikima fi sun'ihi a cikin aikin shi ma halakana samawati wal arla ba mu halacci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa illa halakan face halitta ce muka yi bila haƙƙi da gaskiya liyadulla domin a kafa dalili ala na bisa ga ikon mu in ji Allah wa wahadaniyatina da kadaituwar zatin mu wa ajalin da kuma ajali musamman ajan ambato ai ilafina ihma zuwa karewarsu yawan malkiyamata shine ranar alkiyama wallazina kafaru waɗannan da suka yi kafirci mu'oriluna suna masu bijirewa amma kunziru ga abin da aka yi masa gargaɗi da shi ai huwifu abin da aka ba su tsoro bihi da shi min al'azabi na azabar Allah قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو سارة من علم إن كنتم صادقين قل ka faɗa a ra'aitun ku ba ni labari a hadiruni ku ba ni labari mata da una me kuke bauta mata abuduna wanda kuke mabauta min dunin lahi ba Allah ba hayal asnama su ne gumuka mafi'ulu awwalin wannan mafi'uli ne na farko aruni ku ba ni labari dai a hadiruni ku ba ni labari ma wannan da kace mata da una ta akidon karfafawa ne ma za halaku ku menene kuka halatta mafi'ul sanin wannan fi'ili ne na biyu min al'arli a bayan ƙasa bayanu ma shine bayanin nan na ma ta da'una am lahum shirkun ko ko akwai tarayya gare su musharakatun shine yin tarayya fi halki samawati a cikin halittar nan na samai wai sun yi tarayya ne ma Allah da Allah wa am bi ma'ana hamzatul inkari ya zo da ma'ana alhamza da musu ituni ku zo mini bi kitabin da littafi munazzalin abin sabkarwa min qabla hazal qur'an gabanin saukar da wannan alqur'ani aw asaratin baqiyatin min ilmin ko ku wani abu da ya saura na ilimi ya sar da zai zama gurbi ne an awwali na ga na farko bisa hati da awakum da ingancin da awar da kuke yi fi ibadatul asnami a cikin bauta mugumaka annaha cewa ita gumaka din nan tuqarribukum ila ilallahi za su kusanta ku da Allah in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya kuke fi da awa kuma a cikin dawaku wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun
man adalli wa man man din nan istifhamun tambaya ne bi ma'anan nafi ya zo da ma'anar korewa ay la ahada babu wani daya alallu mafi bata min man ya da'u ga wanda ake bautawa ay ya abudu wanda suke bautawa min dunillahi ba Allah ba ay gairi shine wani Allah man la yastajibu lahu shine wanda bai amsa mashi kiran shi in ya kiraye shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama wa hum al asnamu sune bautar gumaka la yajibuna abidihim ba su karɓa kiran masu bauta masu ila shay'in bisa ga wani abu ya samu na hu da za su tambayi gumakan abadan har abada ba su iya amsa masu wahum su an du'a'ihim ga barin bauta masu a ibadatihim ga ibadar da suke masu ga filuna sun zama rafkanannu li'annahum dan cewa su gumakan nan jama'adun sandararrun abubuwa ne la ya ake luna ba su hankalta al'amura wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatin kafirin wa idza hushira an-nasu idan an ka tara mutane kanu sukan zamo ayla asnamu su guma kan nan sukan zamo a ada'a makiya lahum gare su ayla abidiyam ga waɗanda suke bauta musu wa kanu sun zamo bi ibadatihim da bautar da suke yi ai bi ibadata abidiyim ga bautar waɗanda suke masa bautar kafirina suna masu butulcewa jahilina suna masu yin masu wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sirrun mubin wa idza hushira an-nas
wa'iza tutula alaihim ayatuna idan an ka karanta masu ayoyinmu don ne ku? ai ahalu makata su ne mutanen makka an karanta musu ayil qur'ani shine alqur'ani bayyanatin ayoyin da suke tsakar sarari zahiratin waɗanda suke bayyana halin wannan hali ne qalal ladina kafaru minhum waɗanda suka yi kafirci daga cikin su suna faɗa lil haqqi ga alqur'ani ai alqur'ani shine alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da alqur'anin ya zo masu suka ce haza wannan sihirin sihiri ne mubinin wanda yake mabayyani bayyinin wanda yake mabayyani zahirin wanda yake tsakar sarari am yaquluna tare قل إني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تصدون فيه كفي به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أم بل بمعنى بل يا زود معنى النبل وهمزة الإنكار ده الهمزة نمسو أم يقولون koko su kafirai suna faɗa ibtarahu ayal qur'an wai shi manzon Allah shi ya ƙage alqur'ani qul ka faɗa in taraituhu in ma ni ni ƙage shi farlan yanke wala ta mulkuna li min Allah shay'a ai ba ku iya mallaka komi gare ni in Allah zai min azaba ai min azabi yi daga barin azabar shi la taqdiruna ba ku da iko ala daf'ihi bisa ga tunkuɗa azaban nan anni daga gare ni da za azabani Allah in Allah zai min azaba huwa alam Allah shi ne mafi sani ga matu filu na fihi ga abin da kuke kutsawa kuna maganganu cikin shi ai ta kuluna abin da kuke faɗa fil qur'ani game da sha'anin alqur'ani kafa bihi ta'ala shahidan Allah ya isa shaida tsakanina da ku baini tsakanina wa bainakum da tsakanin wa huwa al-ghafur Allah mai yawan gafara ne da manta ba ga wanda ya tuba arrahimu Allah mai jin kai ne bihi da shi falam yu'ajilukum Allah bai gaggauta muku wabil uqubat da saukan muku da azaba qul ma kuntum shay'an min rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in nattabi'u illa ma yuhi ilayhi وما أنا إلا نذير مبين قول كذا مسما كنت بدعان بنزمني ne na farko ba badi'an ne farawa min rusul daga manzanni ai awwal mursal ba ni ne manzo na farko ba kaga sabaka ya gabata kabali gabani na kasirun akwai da yawa minhum daga cikin manzannin to fa kai fa to kazzebuni dan ne ne za ku karyata ni wa ma adari ai ban sani ba ma ya fa'alu bi abinda za a aikatawa gare ni wala bikum ko ko gare ku duniya a nan duniya a ukharaja min baladi shin zan fita daga gari na maka am aqatul ko ko za a kishe ni anan kama fi'ila kama yadda aka aikata bil anbiya ga annabawa da suka zo kabili gabani na am tarmuni ko ko za a jefe ni ne bil hijarati da duwatsu am ya khasifu bikum ko ko ku kuma kafiran Allah zai shafe ku kal mukazzibina kamar masu ƙaryata manzanni da suka zo kabla kuma gabanin zuwan ku in ma attabi'u ba ni biya komi illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi wahayin shi gare ni ayal qur'ani shine alquran wala awtadi'u kuma ba ni farar da shay'an wani abu min indi daga wajena wa ma ana ni ba kowa nake ba in ji manzon Allah illa nazirun face mai gargadi nake mubinun mabayyani bayyana li inzari mai bayyana daga gargadi daga Allah wala ra'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
قل كفدا أرأيتم كباني لاباري أهبروني كباني لاباري ماذا حالكم ويا حالكم كيكي إن كان أي القرآن من عند الله dan alƙur'anin nan ya zo ne daga wajen Allah wa kafartum ku kuma kuka yi butulci bihi da shi alƙur'anin nan jumlatun jumla ne haliyatun wata take makaɗaiciya wa shahida shahidun mai shaida ya ba da shaida min bani isra'ila cikin jama'a bani isra'ila huwa abdullahi ibn salami shine abdullahi dan salami ala mislihi bisa ga tamkashi ai alaihi ya ba da shaida ga alqur'ani annahu cewa shi alƙur'anin nan min indillahi daga wajen Allah yake fa amana shahidun shi wannan mai shaida ya amince wastakbartum ku ku kun yi girman kai takabbartum kun yi girman kai anal imani ga barin bayar da gaskiya wa jawabu sharri jawabin nan na sharadi ya zo bi ma wadi falaihi ga abin da aka yi adafi gare shi alastum zalimina shin ashe ba ku zama kun zalunci kawunan ku ba dalla alai wannan ya shirya gare shi bisa da cewa sun zalunci kawunan su tun da sun ƙin bin hukuncin alƙur'ani inna allaha tuni shi dai allah la ya habi kawmar zalimina ba shiryar da mutanen da suke azzalumai wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa id lam yatadu bihi fasayaquluna hadha ifkum mubin وقال الذين كفروا waɗannan da suka yi butulci sun faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah ai fi haƙihim a cikin haƙƙinsu law kana al-imanu hayran wai da shi imanin nan alheri ne ma sabquna ilai ai da basu riga mu zuwa ga yin imanin ba wa yanzu lam ya hata du bigen da ba su shirya ba ai ƙa'ilu na tuna masu faɗa biyi da shi ai bil qur'ani da al qur'ani fa sai quluna da sannu za ka yi suna cewa ha za ai al qur'ani shi wannan al qur'anin dai ikon ƙarya ne kazibun ƙarya ne kadiman wadda take da daddiyar ƙarya wa min qabli wa min qabli kitabu musa imaman wa rahmatun وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين ومن قبله غبان زوا القران اي القران شيني القران كتاب موسى akwai littafin annabi Musa at-Taurat shine at-Taurat imaman shugaba ne wa rahmatan kuma jin kai ne lil mu'minina ga waɗanda suka bayar da gaskiya bihi da wannan littafi na at-Taurat halani halaye kenan guda biyu wa hadha ay al-Qur'ani shi wannan al-Qur'ani kitabu littafi ne musaddiqu yana mai gasgantawa lil kutubi ga littattafan da suka zo kabala hu gabanin zuwa alqur'ani lisanan arabiyyan harshe ne da ya zo da lugar larabci halin wannan hali ne min lamiri daga lamirin da ya zo fi musaddiqu inda ka ce musaddiqu li yanzira allazina zalamu dan a yi gargadi ga waɗanda suka zalunci kawunansu a yi mushiriki makata su ne kafiran maka wa huwa shi alƙur'ani bushara bushara ne lalamu husani na ga masu kyauta ta aiki almu'mini na su ne mumin nai innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun
innal ladzina qalu sani dai waɗannan da suka faɗa suka ce rabbuna ubangijinmu Allahu shine Allah to mastaqamu sannan suka tsaya ala da'ati bisa ga yamma Allah biyayya to fala khawfun alaihim babu tsoro gare su ranar alkiyama wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون wala'ika waɗancananka da suka yi imani da Allah nan ashabul jannati su ne ma'abuta gidan aljanna halidina suna masu dawwama fiha a cikin ta halin wannan hali ne jaza'an wannan sakamako ne mansubun an nasabce shi alal masdari bi fi'lihi da fi'lin shi al muqaddara abin qaddarawa ay yuzawna ana saka masu bima kanu da abin da suka zamo ya amaluna suna aikatawa a duniya ووصينا الإنسان بوالديه أملت حسنا عملته أمه كرام وودعته كرام وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
wa wasaina la insana Allah ya ce mun yi ma mutum wasiya bi walidai ya kula da uwayen shi husnan ya kyautata mu uwaye ne wa fi qira'atin a wani karatu maimakon husna aka ce ihsanan ai amaranahu Allah ya ce mun umarci mutum an yi husna ilaihi ma ya kyautata mu uwa da uba fa nasabu ihsanan nasaba da kace da ihsanan alal masdar ya zo bisa ga masdari bi fi'lihi da fi'lin shi al muqaddari wa misluhu misalan shi kuma kace husna ya yi masa kyautatawa hamalatuhu ummuhu qurhan uwar shi ta dauki cikin shi tilan wa wala'atuhu kuma ta haife shi karhan shi ma tilan ay ala mashaqqatin ta dauki cikin wahala ta haihu wahala wa hamluhu da ɗaukar cikin wafi saluhu da yaye shi mina rala'i daga barin shan nono yakan yi salasu na shaharan yana yin wata talatin ne sittata a shahorin wata shidda aƙalla muddatul hamil shi ne mafi ƙarancin ciki inda an kai wata shidda da aure aka ga ciki to na mai gidan ne wani baƙi abinda aka saura a kasar muddatul rala'i shi ne mafi yawan kwanakin shayarwa shi ne shekara biyu don an hada da wata shidda an samu wata talatin wakila aka ce in hamala da bihi sittatan in ta dauki cikin shi wata shidda au tis'atan ko ko ta dauki cikin ya kai wata tara arar la'atuhul baqiya to sai ka shayar da shi a sauran watannin hatta gayatun wannan kai matuƙa ne lijimlatan ga jumla muqaddaratan abi qaddarawa ayawa asha sai ya rayu hatta iza balaga ashuddahu har inda shi dan ya kai matuƙar ƙarfin shi huwa kamalu quwwatihi shine cikar ƙarfin shi wa aqalihi da zaman shi mai hankali wa ra'ayihi da kuma irin ra'ayi irin nashi na kiyayewa aqalluhu shi ko karancin shi salasu wa salasu na sanatan shine sai mutum ya shekara talatin da uku to lokacin za a ci ya yi cikakken hankali aw wa salasuna ko talatin ko ko talatin da uku wa walaga arba'ina sanatan inda duk ya kai shekara arba'in ai tamama ha shikenan an zama mai cikakken hankali ko a yi abin kirki ko a yi na banza ba ko aka sarla a shaddi shi shekara arba'in shi ne mafi yawan shekarun ƙarfi ga ɗan adam daga shekara arba'in to ƙarfin shi zai ta ci baya ne daga nan har ya mutu ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji ila har zuwa ƙarshen aya nazala ita wannan aya ta sauka ne fi abubakar siddiqu ga sha'anin abubakar siddiqu lamma balaga arba'ina sanatan lokacin da ya kai shekara arba'in shi sai da na abubakar ba da sanataini bayan shekara biyu min maba'asan nabi sallallahu alaihi wasallama daga ai kuma aiki mai tsira da amincin Allah amana bihi to lokacin sai sayyidina abubakar ya yi imani da manzon Allah dama an ce shekara biyu ke tsakanin shi da manzon Allah na haihuwa sun ma'amana abawahu sannan da mahaifiyar abubakar da mahaifin shi suka yi imani da manzon Allah sun ma'ibnuhu abdurrahman shi ne ɗan shi abdurrahman shi ma ya ce baba na yi imani da manzon Allah wabna abdurrahman da jikan shi ɗan wajen abdurrahman jikan sai da na abubakar ana ce mashi abu a tiƙen shi ma ya ce ji kakana ni ma na yi imani da annabin da ka yi imani da shi auzi'ini sai ya ce Allah ka cusa mini alhimni ka cusa mini an ashkura ni'imatuka allati an amta biha alayya in gode ma ni'iman nan da kai mini ni'ima da ita wa ala walidayya da kuma iyayena wa huwa tauhidu na gode maka Allah da kasa da uwa da uba da ɗa da jika da ni duk muka yi imani da manzon Allah wa an amala salihan Allah kai mini arzikin aiki na kwarai in ji sayyidina Abubakar tara lahu irin aikin da kai yadda da shi fa a ataka tis'atan min al-mu'minina sai ya yanta kuyangi guda tara waɗanda suke sun ba da gaskiya da annabi yu'azzabuna su waɗannan bayi ana ya masa azaba ne fillahi akan sha'anin addinin Allah wa asalihili Allah ka gyara mini in ji shi fi zuriyati a cikin zari'ata duk su zama musulmi fa kullum duk zari'ar sayyidina Abubakar ko mu'minuna sun ba da gaskiya da Allah wa inni cewa ni tubtu ilaika Allah na tuba gare ka wa inni cewa ni mina da musulmi ne ina cikin masu miƙa waya zuwa ga addinin ka ulaika allazina taqabbalu anhum asana ma amilu wa yatajawazu an sayi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqi allazi kanu yu'adun ulaika wadancanan ka ai qa'ilu zalika alqaula wadanda suke fadin wannan magana abubakar shine sayyidina abubakar wa gairuhu da wani sayyidina abubakar allazina sune waɗannan yutaqabbalu anhum da ake karba gare su a hasan mafi kyawo bi ma'ana hasanin ayama amilu mafi kyawon abin da suka aikata wai tajawazu kuma Allah yana yafewa an sayyi'atihim daga laifukan da sun kai fi ashabil jannati she da an yafe kenan aka ce musu kuna cikin yan aljanna halin wannan hali ne aika inina kuna matabbata fi jumlatihim a cikin jumlan waɗanda za a kai gidan aljanna wa ada siriqin wannan alƙawali ne na gaskiya allazi wannan kanu yu aduna wanda Allah ya masa alƙawali fi qawlihi ta'ala a inda Allah ke cewa wa adallahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin Allah ya yi alƙawalin aljanna ga mu'minai maza da mu'minai mata wallazi qala wallazi qala liwalidayhi utam لكما أتئذانني أن نخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والذي قال لوالديه
wallazi qala liwalidayhi shi ko wannan tabaddan da yace ma uwaye ne ba fi qira'atin a wani karatu ya zo bin idgami dan idgami ori da bihil jinsu ana nufin jinsin wasu mutane za a ga suna bin uwayensu wasu kuma suna saba ma uwaye sai yace hotel kaito ya zo bi kasar alfa'i da ya mafa'i kisara wa fataha ko ai mata fataha bi ma'ana masdarin ya zo da ma'anan masdari aina tanan sai ya ce baba da yan nawari kuke ko ba hal ko ya ce kai baba da yan kuna muna na min la kuma mummuna abu kuma ya tabbata gare a talar jarumin kuma ni fa kuna tsananta mini ata idani ne wai yanzu za ku zama kuna kina fi qira'ati a wani karatu bil idgami ana akhruja in fito min alƙabar daga kabari wa kada halatul quruna ayla umam wasu al'ummomi sun wuce min kabri gabani na wa in lam taharut inda ba ta fito ba min al-qubur daga cikin kaburukan nan wa huma su kuma yasayi sanillahi suna roƙon Allah ay yasalani hilgausa suna roƙon Allah su dawo bin ruju'i da dawo wasu wa yaqulani suna cewa in lam tarji'i in baka dawo duniya ba kai shaidani abokina ka tuban mu Allah ka bi iyaye to wailaka kai to ya tabbata gare ka ai halaka ka halaka ta tabbata gare ka bi ma'ana halakata tunda ka saba mu uwaye ka fa halaka amin bil ba'asi shin ka amince wai ba za a yi tashin alkiyama bane shi yasa ta saba ma uwaye to in fa baka sani ba inna wa'dan la yaqul alqawlan Allah fa gaskiya ne ba ya qul sai ka ji ya ce ma haza menene wannan ayal qawlu bil ba'si ni za ka ga ma za a yi tashin alkiyama to magana tashin alkiyama ba komai bane illa asadirul awwalin sai ƙarya ce ta mutanen farko ba inda za a tafi akazibu wai ƙaryace ƙaryace ne na mutanen farko wala'ika أولئك الذين هك عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
wala'ika allazina to su fa ne waɗannan haƙƙa wajaba alaihim alqawlu bil azabi wanda azaba Allah ta wajaba gare su tunda sun saba ma uwaye a duniya fi umamin a cikin al'ummomi kada khalat da suka shuɗe min qablihim gabanin zuwan su waɗannan min aljinni daga aljannu wal insu da mutane innahum cewa su masu saba ma uwayen nan kanu hasirina sun kasance sun yi asarar rayuwarsu ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون wani kullum yana ga kowanne min jinsin mu'mini wal kafir daga jinsin mumini da wanda yake kafiri darajaton akwai darajoji wa darajatul mumini kaga shi darajar mumini fil jannati al za a kai shi aljanna madaukakiya wa darajatul kafirina su ko darajar kafirai fil nari za a maka su gidan wuta safi tun wadda take wuta ta kaskanci mimma amilu saboda abin da suka aikata ayil mu'minuna abin da mu'minne suka aikata min da'ati na biyan Allah wal kafiruna su kuma kafirai an yi musu sakamako da gidan wuta abin da suka aikata min al ma'asi na saban Allah wal yuwaffiyahumu domin Allah ya cika masa amaluhum sakamakon aikinsu ai Allah shi ne Allah ai a jaza'a za a saka masa sakamakon aikinsu wa hum la yuzlamuna shay'a Allah ya ce ba zai zalunce su da daidai da ƙwayar zara ba ya yaƙasu ba ya tawayewa da mu'mini daga mu'minai ba ya tawaye masa haƙƙinsu wa zadu ko ko ya ce ya ƙara nauyin laifi da kuffari da kafirai Allah ba ya haka nan wa yawma ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون wa yawma yu'ranul ladzina kafaru ranar da za a bijiro da waɗannan da suka kafirce alan nar zuwa gidan wuta da an su ku shafa lahum cewa a yayi masu wannan wuta yuqalu lahum sai a ce ma yan wuta azhabtum dayyibatukum ai abubuwan ku masu daɗi su suka tafi da ku ya zo bi hamzatin waje hamzatai ne wa bi hamzatin ko a sa hamza ɗaya wa maddatin ay madda wa bihima ko a so da su duka wata sahilu saniyati ko ko a sauƙaƙe wata biyu bistigalikum saboda kun shagalta nan duniya bila zati kuma da jin daɗin ku na duniya fi hayati kuma duniya a cikin rayuwar ku ta nan duniya wastam ta'atum kun ji daɗi ta matta'atum kun yi jin daɗi biha da zaman ku na nan duniya to fal yawma yau ranar alkiyama tuji zauna za a yi muku sakamako da azabar huni azaba irin ta walakanci hayal hawani shine azaba ta walakanci bima kuntum tastakbiruna da abin da kuka zama kuna yi na girman kai aisha takabbaruna kuke na girman kai fil arla bayan kasa da gairar haƙƙi ba da wani haƙƙi na shari'a ba wa bima kuntum tafsukuna da kuma abin da kuka zama kuna aikatawa na fasikanci bihi da shiya wato azzabuna za a yi maku azaba biha da wutar jahannama wa zakura aka adin iznan zara qaumahu bil lahqati wa qad kalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min qalbi Allah ta'budu illa Allah إني أخاف عليكم يوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
wa zukur aha adin ka tuna dan uwan nan na adawa huwa hudu alaihi salam shine annabi hudu alaihi salam iz izin nan ila har zuwa karshe badal ishtimali iz anzara qaumahu lokacin da yayi ma mutanen shi gargadi hawa fahu yabba su tsoro fil ahqafi a wani kwazazzabu wadin wani rami ne bil yamani a cikin kasar yamani bihi manaziluhum nan ne masauki yake gare su وقد هلت النذر ai masu gargadi sun shuɗe malakin rusulu manzanni sun shuɗe min bayne dai nan gaban shi annabi hudu wa min halfihi kuma wasu za su zo baya nai ai min qabli hudin gabanin zuwa annabi hudu wa min ba'dihi da kuma bayan shi ila qawamihim an aiko su zuwa ga nasu mutane an aibe an qala inda yace la ta'budu kada ku bauta mu kowa illa sai Allah wal jumlatun da kuma jumla wa qad halat mutarilatun ta shude jumla ce mutarila inni ahafu alaikum ni ina ji muku tsoro in abattum gairallahi in kun bauta ma wani Allah ina ji muku tsoron azaba yawmin azimin azaba wani wanda yake mai girma kalu قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين na'am kalu sai suka ce a ita na yanzu za ka zo mana na ta'ashika na an alihatina wai ka juyar da mu daga barin allolinmu litasarafa na ka juyar da mu an ibadata ha daga barin bauta mu allolinmu to fatina to ka zo mana da mata ido na da abin da kai mana alƙawari min al'azabi na sauka azaba ala ibadata ha bisa ga bauta allolinmu sune gumaka in kunta min sadiqina in hakkana cikin masu gaskiya fi annahu cewa shi azaban nan ya atina za ta zo mana to ta zo yanzu qalahu قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون
قال هود sai annabi hud ya ce ma mutane ne innamal ilmu indallahi sanin lokacin da azabar za ta zo wannan sanin yana ga Allah huwa allazi ya'lamu Allah shine ya san mata ya ti kumul azabu da yaushe azabar za ta zo muku amma ni wa uballigukum ni dai ina isan muku da ma ursultu bihi ilaykum abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku walakin ni tanin cewa ni arakum ina ganin ku kauman mutane kuke ta jahaluna da kuke yin aiki na jahilci bista ijalikum wala azaba inda za ku ce wai a gaggauta ya muku azaba wannan jahilci ne falamma فلما رأوه آردا مستقبل أوديتهم قالوا هذا آرد ممطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
falamma ra'au yayin da suka ga azabar ai ma huwa azabu menene azabar arelan sun suka ga wani girgije sahaban girgije arala ya bijiro fi ubki sama a cikin sararin sama mosta kabila audi ya fiyam yana fuskantar kwazazzabban su kalu sai suka ce haza arilon wannan hadari da ya taso mamudero na zai saukan mana da ruwa ai mamuderon iyana za a shayar da mu wannan ruwa قال تعالى سي الله يتي بل ba haka bane huwa masta'ajaltum bihi min al'azab ai abinda kuka ce a gaggauta ai muku na azaba to wannan hadarin na azaba ne rihun ga iska nan badalin wannan musanya ne mimma fihi azabun iska ne da yazo akwai azaba a cikin shi alimun mai radadi mu'lamun abin radadawa to da kullu shay'in bi amri rabbiha ba'azbahu لا تري إلا مساكينهم كذلك نجزي القوم المجرمين نعم تدمر ita wannan iskar tana halaka wato holika kulli shay'in tana halakar da kowane abu maras alai wai duk inda iskan ya buga to duk abinda iskan ya shafa sai ya halaka da amurin rabbi ha da umarnin ubangijinta ai bi iradatihi da nufin shi ai kulli shay'in kowane irin abu a hara da ihlakahu da Allah ya nufi halakar da abin bai hada ita wannan iska ba a halakatar rijaluhum wa nisa'uhum sai gashi maza da mata duk an halaka wasu garuhum da ƙananan yaransu wa amwalahum da dukiyoyinsu da an ɗarar duk ta halaka bi zalika da wannan bayan sama'i ta tashi tsakanin sama wal arz da ƙasa wa mazzaqatuhu ta kyakke tashi wa baqiyar hudu sai ya zama a ƙasar ba wanda ya saura sai annabi hudu wa man amana ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da annabi hudu su kadai ne Allah biya halakar ba fa asubahu sai suka waye gari latura ba ka ganin komi illa masakinuhum sai dai mazaunansu kazalika haka nan dai kama jazainahum kamar yadda muka saka ma waɗannan na jazil qawmal mujrimina muke saka ma mutanen da suke mujrimai gairahum wasun su ba su ba wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله إذ كانوا يجهدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ولقد مكناهم حقيقة من تبتد سوفي ما أي في الذي a cikin wannan in nafiyatun wannan nafiya ce au za'idatun ko ko ƙari ne in makkanahum makkannakum in mun tabbatar da ku ya ahlan makkata ya ku mutanen makka fihi a cikin shi min alquwati na ƙarfi wal mal da dukiya wa ja'alna lahum sam'an mun sanya masu ji bi ma'ana asma'an ya zo da ma'ana na majiyai da yawa wa basaran da kuma maganai wa afidatan da zukata kuluban su ne zukata amma a magana anahum sam'uhum ai jin su bai wadatar da komai ba daga barin su wala absaruhum ko ko ganin su wala afidatuhum ko ko zukatan su min shay'in bata wadatar da su da wani abu ba ai shay'an wani abu min al-ijna yana wadatuwa wa min wannan min da ka sami min shay'in za'idatun za'ida ce is is ko ma'amulatun ma'amuliya ce ne a gana ga cewa ka a gana wa ushir bat an shudanya ta ma'anar ta alili ma'ana ne na domin tawa kanu sun kasance ya jahaduna suna masu yin musu bi ayatin lahi da ayoyin Allah ai hujjajihi hujjojin shi ala bayyana ta wadda take tsakar sarari wa haka nazala bihim ya sabuka gare su ma kanu abinda suka zamo ya tahziquna suna yin izgilanci bihi da shi ayar azabu ita ce azabar Allah wa laqad ahlakana ma hawlakum min al-quruni وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا حقيقة من هلكت ما هولكم وأن سكي جفونكم min alƙura daga alƙaryu ai min ahali ha daga mutanen alƙaryun nan kassamu da kamar samudawa wa adin da adawa wa ƙaumin lodin da mutanen annabi lodin wa sarrafana al'ati mun kwanko mu ayoyi ai karar na lahujaja mun kwanko mu bayar da hujjoji albayyana ta wadda take tsakar sarari la'allahu ko cewa su yarji'u na za su dawo su bi Allah falawla nasarahum allazina takazu min dunillahi qurbana alahat bal dallu anhum wa zalika ibkuhum wa ma kanu yaftarun falawla halla nasarahum shin dan menene ba a taimake su ba da dafi al'azabi da tunkuɗewa azaba anhum daga barin su allazina tazu waɗannan da suka riƙa min dunillahi ba Allah ba ai gairi shine wani Allah qurbanan ma wa'abuta kusanci na ibada ai mutaqarraban bihim suna kusantawa da su ilallahi zuwa ga Allah ai alihatan su iyayen gijin nan nasu ma'ahu tare da shi humul asnam su ne gumaka kuma fa'ul ittihaza kaga maf'ulin nan na ittihaza al-awwal na farko lamirun lamiri ne mahzufin wanda yake abin shafewa yaqudu yakan koma alal mawsul bisa ga sadarwa ayyahum ayyahum sune wa qurbanan inda kace qurbana asani na biyu wa alihatan da alihatan da kace shi ma wannan badalu musanya ne minhu daga gare shi bal ba haka ba rallo sun bace gabu sun faku anhum daga barinsu inda nuzulul azabi lokacin da azaban za ta sauka sai suka waga ba su ga allolin ba duk sun gudu wa zalika wannan ayati hazuhu mul asnamu alihatan da suka riki gumu kasu ne allolin su qurbanan dan ibada da hukum wannan kiran ƙaryar su ne kazibuhum ƙarya su ce ba ma kanu yaftaruna da abin da suka zama suna ƙagowa har ya kazibuna suna ƙaryatawa wa ma ta ma din nan mazdariyatun mazdariya ce aw masuratun ko ko abin sadarwa ce wal aidu abin kon komawa da nan mahazufun abin shafewa ne aifi a cikin fiɗin nan wa idza sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an فلما هدروا قالوا أنستوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين
واذكر كتنا إذ صرفنا amalna ilayka nafaran sadda muka juyo da wasu jama'a zuwa gare ka min aljinni daga aljannu jinni nasibina sune aljannun nan na nasibina bil yamana a can kasar yama awo janni ninuwa ko ko aljannun ninuwa wa kanu sun kasance su aljannan nan sab'atan aka ce guda bakwai ne aw tas'atan ko ko su tara ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da aminci ya kasance bi badani na halin inda ake cewa badani na halin yusalli yana yin sallar alfajara sallah ta asuba bi ashabihi tare da sahabban shi rawahu shayani buhari da muslim su suka ruwaito yana sallah yana karatu aljannuna saurari yastami'una alqur'ana suna jin karatun alqur'ani falamma halaru yayin da suka halarto shi qalu sai suka ce ay qala ba alahum li ba'alim sai wani sashen aljannan ya ce masa shi an situ ku shiru ku saurari karatun annabi ai isugu ku karkato listima'ihi dan ku ji karatun qur'ani daga bakin annabi falamma quliya yayin da ya zartar da hukunci ai koriga ya ƙare min ƙira'atihi daga karatu nai wallau sai suka juyo raja'u suka dawo ila qaumihim zuwa ga mutanen su su aljannun nan munzirina suna masu yi musu gargadi ai muhawfina suna ba da tsoro ga qaumuhum wal azaba suna ce wa mutanen su ku ji tsoron azabar Allah illam yu'minu in ba ku imani da manzon Allah ba kanu sun zamo yahudan yahudawa ne wa kada asalamu mutane da yawa ko cikin aljannun sun musulunta da mutane da aljannu kalu kalu ya qauman na inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim
kalu sai suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu inna sami'ina kitaban mu dai mun ji wani littafi huwa alqur'ani shine alqur'ani wanzila da aka saukar da shi min ba da Musa bayan tafiya annabin Musa musaddiqan shi wannan littafi yana mai gasgantawa lima bayna yadayhi ga littattafan da suka zo gabanin zuwan shi ai ta qaddamahu littattafan da suka gabace shi ka taura ta kama a taura ya hadi kuma littafin nan yana shirya waqidal haqqi zuwa ga gaskiya al-islami shine musulunci wa ila dariqin kuma yana shiryawa bisa ga tafarki mustaqimin wanda yake na daidai ai dariqihi shine hanya ta ubangiji ya qawana أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
يا قومنا يا قومنا يا قومتانم أجيبوا داعي الله ku amsa kiran mai kira zuwa ga addinin Allah Muhammadan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kira ne ilal imani zuwa a zo a bayar da gaskiya da Allah wa aminu ku bayar da gaskiya bihi da shi in kun yi haka nan ya gafiru Allah lakum min zunubikum to Allah zai gafarta muku wani sashe na zunuban ku tun da yace min ai ba alha sashen zunuban Allah zai gafarta la'anna min halama zalima dan mi a cikin zunuban ai akwai abubuwan da kuka zalunci wasu wala ta gufar shi ko wanda dukkan zalunta Allah fa ba yafewa illa bi la ashabiha sai wanda ka zalunta ya ce ya yafe to sannan Allah ya yafe ma shi yasa ya ce ya gafiru Allahu lakum min zunubikum wa yujirkum kuma Allah zai tserar da ku min azabin alimin daga barin azaba wadda take mai radadi mu walamin wadda take abin radadawa na'am ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في دلال مبين wa man la yajib da'iya lahi wanda duk bai amsa ma mai kira zuwa ga addinin ba- Allah ba shine manzon Allah to fa laysa bi mu'jizin fil ardi bai zama yana iya gaji da ubangiji ba a bayan kasa ai la yajizullah ba ya iya gaji da ubangiji bil harbi ya ce wai ya gudu minhu ya rabu da azabar Allah ba ya futa hu balle ya kuce mu Allah wa laysa lahu kuma bai zamo ba gare shi liman la yajib ga wanda bai amsa ba min dunihi ayallahi wani Allah awliya a baya da wasu masoya ansarun mataimaka ya dafa una an wala azaba da za su tunkuɗe mashi azabar Allah wala'ika sanin dai waɗancanan ka allazina lam yujibu waɗanda ba su amsa kiran Allah ba fira lalin wannan suna cikin bata mabinin wanda yake mabayani bayyinin mabayani zahirin wanda yake tsakar sarari أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأيا بخلقهن بقادر على أن يهوي الموتى بل إنه على كل شيء قدير awalam yarau yanzu ba su yi sani ba ya alamu ai sun yi sani ai mun kira ba su su masu musan tashin alkiyama in annallaha cewa ubangiji Allah Allah zai halaka samawati wal arla shine wanda ya halarci sammai da kasai walam ya aya bai gajiya ba bai halkihin na da halittar sammai da kasai ai lamu ya ojiz anhu ba abin da ya gajiyar da ubangiji da kadirin shin wannan sarki bai zama mai iko ba habaru anna labari ne na Allah waziratul ba'u an ƙara ba'i fiye a ciki ne da annal kalama cewa wannan magana fi quwwatin yana cikin ƙarfafawa alaysa Allahu bi qadirin shin wai Allah ashe bai zambo mai iko ba ala an yuhyi al mauta bisa ga raya matattu bale suka ce hakanan ne shi ke da iko ai huwa qadirun Allah shi ke da iko ala ihya al mauta bisa ga rayar da matattu innahu cewa shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai ha ويوم يؤرد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق hmm.
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون na'am ويوم
wa yau mai oralun lazina kafaru ranar da za a bijiro da waɗanda suka yi ma Allah butulci alan nari zuwa gidan wuta yu an yu azabu za a yi masu azaba biha da ita wutan nan yu ƙalu lahum sai a ce masu alaisa haza ta'azibu bil haqqi shin wannan azaba da za a yi muku yau ashe ba gaskiya ba ce kalubale sai su ce yau kan mun yadda gaskiya ce wa rabbina mun rantse da ubangijinmu kala sai Allah ya ce to fa zuqul azaba ku dandane azaban nan bima kuntum takfuruna saboda abin da kuka zama kuna yi na butulci cewa annabi ya yi ƙarya ba azaba fasbir فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Na'am. fasbir ya rasulillahi ka je kai ta hankuri ala aza kaunika bisa ga cutar da mutanen ka suke maka ya hankuri kama sabar ulul azami kamar yadda ulul azami suka yi hankuri ai zawa sabati su ne ma'abuta tabbata kan gaskiya wa sabari da kuma yin hankuri ala shada'idi bisa ga tsanance tsanance to su ake ce ma ulul azami mina rusuli daga manzannin da suka zo kabala ka gabanin zuwanka fata kuna za azamin to kai ma sai ka zama cikin su wa min min din nan ta zo lil bayani domin bayani ne fa kulluhum dukkan su zu azalin ma'abuta hakuri ne da tabbata akan gaskiya wakila aka ce littabili don musanyawa ne falaysa minhum adam annabi adamu baya cikin ulul azam da qaulihi ta'ala dan inda Allah yake cewa wallam najid lahu azma mun samu shi annabi adamu wani lokaci ba shi da hankuri wala yunusa shi ma annabi yunusa baya cikin su da qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wala takun ka sahibil huti kada ka zama kaman ma'abucin kifi wala tasta'jil kada ka nemi gaggautawa lahum gare su ai liqawmika ga mutananka nuzul azabi bihim haka ce wai Allah ya gaggauta saukar da azaba gare su kila an ka ce ka annahu ka ce shi la jaraminhum ai ya kosa dan ya wahala da mutane ne fa habba nuzul azabi bihim sai ya so Allah ya saukan masa da azaba fa umira bis sabri sai aka umarce shi aka ce annabi kai hankuri wa tarkil istijali ka bar neman gaggautawa lil azabi da sauka azaba ga kafiran mutanen lokacin ka fa innahu nazilun bihim in kai hankuri ai azaba za ta sauka ga makiyan kalama halata ba makawa fa annahum ka ce su yawma yarawna ranar da za su gama yi a duna abin da Allah ya musu alkawali min al'azabi na azaba fil ahirta a ranar ƙarshe lidulihi saboda tsawon wannan rana lam yalbasu ka ce wai ba su zauna ba fi duniya a nan duniya fi zanne ma a cikin zaton da suke yi suna tunanin duk zaman su na duniya bai wuce komai ba illa sa'atan sai sa'a daya minan nahari saboda na rana hadal qur'an shi dai wannan alqur'ani balagun isarwa ne tabligun isar da sako ne min Allah daga Allah ilaikum zuwa gare ku fa hal ay la yuhlaku ba mai halaka inda ru'yatul azabi yayin ganin azaban nan illa alqawmul fasiquna sai mutanen da suke fasikai ayyul kafiruna sune kafirai suratul kitali madaniyatun wa haya tad'un wa salasuna ayat bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بعلهم
suratul qitali madaniyatun illa wa ka'ayyin min qaryatin ala ayata aw makiyatun wa hiya samanin aw tis'a wa salasuna aya bismillahir rahmanir rahim allazina kafaru wadannan da suka kafirce min ahli makka daga mutanen makka wasaddu gairahum suka tsare wasansu an sabilillahi daga barin tafarkin addinin Allah ayyul imani shine bayar da gaskiya a ralla ay a habada malahum Allah ya bata aikin waɗannan kai da ami da ami kamar ciyar da abinci da sun kai babu lada wasallatar rahimi sarar da zumunci da suka yi babu lada wala ya rauna ba su gani la gare ta fil ahirati an an zo na karshe sawaban ba su ganin sakamakon aikin su wai ji zauna fiha za a saka musu da abin da suka yi ne fi duniya a nan duniya shi ma min falalihi ta'ala daga falalar Allah maɗaukaki wallazina amanu waɗannan da suka yi imani da Allah ayil ansaru su ne mutanen madina wa gairuhum da wasunsu wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa amanu suka ba da gaskiya bima nazzala ala muhammadin ga abin da aka saukar wa annabi muhammadu ayal qur'ani shine alqur'ani wa huwa alhaqqu shi alqur'ani gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu kaffara anhum to Allah ya karkare musu laifukan su tunda sun yi imani da annabi da alqur'ani ay gafara lahum sayyi'atihim Allah ya gafarta musu laifuffukan da sun kai wa asalaha balahum kuma ya gyara al'amuransu a ya halahum ya gyara masu zukatansu bala ya suna husumu ne ba su saba ma Allah zalika zalika bi anna allazina kafaru tabaul batil wa anna allazina amanu tabaul haqqa min rabbihim kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الهرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يدل أعمالهم
zalika waɗancanan ka ayyara lalala amali ba ta ayyukan nan wata kafiru sayyi'ati da karkarewa kurakuran nan bi anna ay bi sababi annal ladina kafaru kaga waɗannan da suka yi butulci yattabi'ul batila su sun bi ƙarya ne a shaytan sun bi shaytan wa annal ladina amanu su ko waɗanda suka yi imani da Allah yattabi'ul haqqa sun bi gaskiya alƙur'ani shine alƙur'ani da ya zo min rabbihim daga wajen ubangijinsu kazalika haka nan ai misal zalikal bayani misalin wannan bayani yalaribullahu amsalahum Allah ke buga misalan su linnasu ga mutane ayyu bayyinu yana bayyanar da awalahum irin halayensu ai fal kafiru shi kafiri yubu amalu ana bata aikin shi wal mu'minu shi ko wanda ya imani da Allah ya gofaru zalaluhu ana gafarta talala da yadda ya yi bai zalaki tumallazi na kafaru idan kuka gamu da waɗannan da suka kafirce falarabar riƙari sai su ce to a zo a yi bugewa masdarun wannan masdari ne badalun musanya ne min lafazin da lafazi da ya zo bi fi'ilihi da fi'ilin shi ay fala rubu riqabahum ku bugi wayayen nan na kafirai ay uqtuluhum ku yaƙe su wa ubira an yi fassara a nan bilarbin riƙabe da dukan waya da an na galiba filkatali don mafi yawa wajen wanda ya fi rinjaye wajen yaƙi za a ga kai ake sarewa an ya kuna bilarbin raƙabati za a ga ana ta dukan wayan juna ne hatta ya za a sahamtu muhum ya zama yan kunya waita cikinsu ai a kasartum kuka yawaita alƙatul kisa fiye mu a cikinsu fashe dusaƙa ya ce to ku kame daga barinsu wa asiruhum ku ribance su wa shuddul wisaqa sai ku daura yaggwai ai ma yusaqa bihila asara abinda ake daura ribabbin yaki da shi fa in ma mannan amma dai a yi musu baiwa ba a duba haka nan masdarun wannan masdari ne badalun kuma musanya ne min lafazin daga lafazi da ya zo bi fi'ilihi da fi'ilin shi ai ta mununa alaihim kuna guri gare su bi da laqihim da sakin su min gairi sha'in ba tare da sun ba da wani abu ba wayan ma fida'u ko ko su fansu kawunan su ai tufadu nahum su fahimci rayukan su bi male da dukiya au asara musulmina ko su zama ribabbin yaƙi ne na musulmi ma'ana su zama bayi hatta tala'ala harba a zaraha har su ma'abuta yaƙi su aje nauyin kayan su ai aluha ma'abuta yaƙi asƙala ha nauyin kayan su mena silahi na takobba wa gairihi da wani wannan da an yi silmal kafir amma dai kafiri ya musulunta aw ya duhulu ko ko ya shiga fil ahdi a cikin alƙawarin da za a kulla na bada jizya wa hazihi wannan gayatun shine kai matuƙa lil qatl ga kisa wal asr da ribewa zalika wancanan ka habaru mubtada il labari ne na mubtada muqaddarin abin qaddarawa ayal amru yadda lamari yake fiyan a cikin su ma zikira shine irin yadda aka ambata walau ya sha Allah da ubangiji ya so lan tasara minhum da ya yi taimako daga cikinsu da zai rikitalin ba da yaƙi ba walakin sani dai amarakum Allah ya yi muku umarni bihi da yin yaƙin nan liya balo wa ba'alukum bi ba'alin dan ya jarabci sashen ku da sashe minhum daga cikin su fil qitali a wajen yaƙin nan fa yasiru man qutila minkum ila aljannati wanda aka kashe daga cikin ku ku mu'minai sai ya tafi gidan aljanna wa minhum wanda aka kashe cikin kafirai shi ko ila nari ya tafi gidan wuta wallazina qutilu waɗannan da aka yaƙe su fi qira'atin qatalu al'ayata har zuwa ƙarshen aya nazalat wannan ta sauka yau mu uhudin ranar yakin uhudu wa kada fa shafi na musulmi na lakatalu lokacin magana ta yaɗu cewa ana ta kashe musulmi wani jarahatu ana yi musu raunuka fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah balan yurin la'ayya wa bida malahum ai ba a ɓata sakamakon aikinsu ba sai ya hadihim wa yuslu balahum wa yudkiluhum aljannata arfa lahum sai ya hadihim da sannu Allah zai shiryar da su fi duniya nan duniya wal ahirati da ranar lahira ila ma yanfa'uhum ga abin da zai musu amfani wa yusluhu balahum kuma zai gyara halayensu halahum halinsu fiye ma a cikin duniya da lahira wa ma fi duniya abinda ke nan cikin duniya liman lam yuqtal ga wanda ba a yaƙe shi bane wa udriju an turmu zafi kutulu a cikin cewa ka kutulu ka galiban dan rinjayarwa wa yudhiluhumul jannata kuma zai shigar da su gidan aljanna a rafa ya bayyana ta bayyana ya bayyana aljannan nan lahum gare su fa ya ta duna sai su shiryu ila masakinihim zuwa wurin zaman su min ha daga ciki wa azwajihim da matayansu wa hadamihim da masu yi musu hidima min gairi istidlalin ba tare da kafa wani dalili ba ya ayyuhal ladina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum والذين كفروا فتعصا لهم وعدل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأهبط أعمالهم
يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني دا الله إن تنصروا الله إن كنت يمك الدين الله أي دينه الدين ورسوله كنت يمك منظام الله ينصركم to ku ko Allah zai taimake ku ala aduwikum bisa ga makiyanku wa yusabbita qadamakum sai kuma ya tabbatar da duga digenku ai yusufitukum zai tabbatar muku da rinjaye filmu ta rake a fagen daga wallazina kafaru su ko wadanda suka butulce mu Allah min ahlul kitabi daga mutanen makka mubtada'un wannan mubtada ne habaruhu labarin shi ta isu sun halaka yadullu alaihi ya shirye bisa gare shi fata asan nisan jin kai ya tabbata lahum ga su kafirai ay halakan halaka ta tabbata gare su wa haibatan da tabewa min Allah daga wajen Allah wa aralla amaluhum kuma Allah ya bata ayyukan su hadafin wannan hadafi ne ala ta isu bisa ga cewa ka ta isu zalika wancanan ka ayat ta asu tabe wannan wal irlalu da bacewa bi annahum dan cewa su karihu sun kyamaci ma anzalallahu abin nan da Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani al-mustamili wanda yake mai tarawa ala takalifi bisa ga takalifi fa habada malau sai Allah ya fata aikin kafin rai alhamdulillah